بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha biyu ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da biyar ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na bakwai cikin jiran giyar darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz abubakar ahmad ibn ali al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna amfani da nuska ta malam Abu Abdurrahman Mahmud wanda yayi mata tahzibi kenan zamu tashi daga shafi na 43 a inda malam yake cewa qala Abu Bakr فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين وقت وقتنأهم واقتنائهم آثار الصحابة والتابعين فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والكفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى لا يعرجون عنه إلى رأي أو هوى قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها ينادلون أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون مالا يتي قال أبو بكر مالا أبو بكر واتو الخطيب البغدادي يتي faƙad ja'ala rabbul alamin at-ta'ifatal mansura in za iya tunawa yana ci gaba da mana bayani a cikin muqaddima a inda yake kawo daraja da falala da martabar malaman hadisi yace Allah subhanahu wata'ala ubangijin talikai ya sanya malaman hadisi wannan tawaga wadda Allah ke taimakonta su zama sune hurrasad dini yan agaji masu gadin addini yan hizba yan sanda polis masu gadin addinin Allah wasu rafa anhum kaidal mu'anidina Allah kuma ya kawar daga barinsu duk wani makirci na wanda yake mutumin da yake musu jayayya yake gaba da su yake neman tada zaune tsayensu ita masukihim bishar'il matin Allah ya musu wannan falala ne saboda ruko da suka yi da shari'ar Allah wata ke mai ƙarfi wa qatina'ihim athara as-sahabati wat-tabi'in saboda kuma sun bi burbushi na athar na, na, bigiri na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai fashanuhum su gaba ɗaya harkar su hibzul asari shine kiyaye hadisai wa qat'ul mafawizi da wato cin tsawon zango a cikin sahara wal kifari al kifari shi ma shine ƙasa wata ke faƙo wato cin dogon zango na tafiya a cikin sahara da faƙo wa rukubul barari da hawa tudu wal bihari da hawa kogi albarari jam'i ne na barriya wato sahara fako wato wurin da yake abin nan ana yawan hada su a ce albarru albarru wal bahar kogi da doran kasa domin su ne biyun suka hada duniya irin da Allah yake kwatanci su da dama ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahari ko irin qul man yunjikum min zulumatil barri wal bahari ko irin fadan Allah faɗin Allah wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri haka irin wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri irin zahar al fasadu fil barri wal bahri da ire-iren su to shine shi ma nan yake irin wannan salaf da don ba da saja yake cewa warkubul barari wal bihari da hawa tuddai wato sahara doran ƙasa wal bihari da kuma hawa kogi a shiga jirgin ruwa kenan suna ta yawo wato cikin duniya wani wurin aje da kafa akan ababen hawa wani wurin sai an shiga kogi da jiragen ruwa fi iktibasi ma shari'ar rasul al-mustafa sallallahu alaihi wasallam suna zuwa ne dan su tsakuro su samu su dauko su karanto su nakalto abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zababban nan na wajen Allah ya ainihin wato karanta malam yace la yu'arrijuna anhu ba sa karkata su bar wannan abu na annabi ila ra'ayin su biye wani abin tunaninsu ko a ganinsu ko na waye ma wala hawan ko su bi wani son zuciya ba qabilu shari'atahu qawlan wa fi'la su malaman hadisi a taifal mansura sun karbi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da su qawlan wajen maganar su wa fi'lan da aikin su wa harasu sunnatahu kuma sun yi gadin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kiyaye ta hifzan sun kiyaye ta a zukatansu wa naƙalan kuma sun cirato ta sun kai ma 'yan gaba hatta sabbatu bi zalika aslaha har suka iya tabbatar da tushe digadigan sunna wa kanu ahqqa biha wa ahla kuma suka zama sune mafiya cancantan sunna kuma sune ma jama'ar sunna wa kam min mulhidin malam yace da dama ana samun wani karkatacce ya rumu an yukhlita bi shari'ati ma laysa minha aka ta koda yaushe ana samun karkatattun mutane yan bid'a mabarnata zindiƙai batattu masu kawo shubuha suna ƙoƙarin su cakuɗa sunna da abin da baya cikinta tsawon cikin mu'tazila ne cikin sufaye ne cikin jahamiyya ne cikin khawarija ne cikin rafida ne da yan shi'a ko zindiƙai kafirai da wanda ake ci musu mustashriqun ko kowace tawaga dai ta makiya gaskiya za ga suna so su rikirkita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su cakuɗa abinda ba shi ba su hada a ciki wallahu ta'ala ya zubu bi ashabil hadithi anha Allah yana kare sunna Allah ya kaddara ya kare sunna sai ya amfani da ashabul hadithi sune kayan aikin da yake amfani da su wajen kare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahumul huffadu li arkaniha su suke kiyaye tarakun sunna wal qawwamuna bi amriha wa sha'aniha masu tsayuwa akan al'amarin sunna da duk wani sha'anin da shafe ta idza sudifa an difai anha idan wasu suka katangu suka ki kaiwa suka ki kare ta fahum duna ha yunadiluna su kuwa su ashabul hadisi su suna gwagwarmaya ne dan kare sunna sai iktibasi ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun waɗannan su ne tawaga Allah domin tawaga Allah kuma ka sani su ne masu samun alfalah alfalah shine tsira ta lahira wato tsira mutum ya shiga aljanna Allah ka samu cikin wanda za su tsira wannan bangare ne na aya da ya dauko daga karshen suratu al-mujadala fadin Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سأل الله يتشي رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يتشي بذلك تبسم متاني wanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama suna ƙaunar waɗanda suke gaba da Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam waɗannan masu gaban ko da bin nan ko da iyayensu ne ko ‘ya'yayensu ko ‘yan uwansu ko danginsu Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya kataba fi qulubihim al-iman bi ma'ana qada isbat qada subutil imani fi qulubihim Allah ya hukunta cewa imani ya samu gindin zama a zakatansu har abada kuma Allah ya ce wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin imani ya ƙara musu support ya ƙara musu enforcement da ruhi daga gare shi sannan Allah ya ci gaba da cewa baya ga wannan kuma wa yudkhiluhum jannatin Allah zai shigar da su aljannai ta jirimin tatiyal anhar wanda a kasar aljannan nan akwai koguna mabambanta anharun min ma'in anharun min asalin anharun min khamrin anharun min labanin ga sunan Allah ka samu a ciki Allah sani musu taki yace radiyallahu anhu Allah ya yadda da aikin da suke mishi a nan duniya kamar yadda Ibn Jarir yake cewa waradu anhu kuma ranar alkiyama za abinda Allah zai musu sai yayi Allah zai tabbata sai sun ji daɗi sun yarda da abinda Allah ya musu sai sun gausu sai Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan su ne tawaga Allah su ne rundunar Allah su ne sojojin Allah Allah ka sama cikin wannan irin karauka Allah ya ce ulaika humul muflihun wa ulaika ala inna hizballahi humul muflihun ka sani kuma tawaga Allah sune masu tsira a wani wurin Allah ya kira tawagarsa da cewa sune masu galaba kamar yadda yazo a cikin Ma'ida da Allah yake cewa man yatawallallah wa rasulahu fa inna hizballahi humul ghalibun domin ta ana magana akan wato anan duniya jihadi da gwagwarmaya ne wannan kuma Allah yana magana akan falala ta lahira da sakamako da zai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gaba ɗayan su to waɗannan a takeice duka da yana ci gaba da muqaddima ne haka sai kuma ya kawo hadisi wato kissa yace an mu'adh ibn jabal عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل وتأوي وتأويل الجاهلين yace daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda Mu'adh ibn Jabal sahabi ne shahararre sunan shi kenan Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Khazraji babban malami ne cikin sahabbai kamar yadda Zahabi mashtaki yake cewa al-alimur rabbani yana daga cikin malami mahaddata al-Qur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi yana daga cikin malamai cikin sahabbai da suke fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi akwai hadisi da suka zo da dama akan falalarsa wasu su basu inganta ba duk da shaharar su kamar hadisin cewa mu'adh dan jabal shine abin nan wato zai zama a gaban malamai wajen shiga aljanna akwai magana game da isnadin wannan abin nan hadisi akwai kuma mas'alar cewa mu'adh ibnu jabal a'lamukum bil halal wal haram wannan shi ma bai tabbata ba marfu'an amma ya tabbata daga Umar dan Khattab kamar yadda yayi khutba a Jabiya yake ce musu wanda yake son koyan halas da haram to ya falyati mu'adh ibn jabal wannan ya tabbata a cikin kamar yadda Ibn Sa'd ya rawaito shi akwai hadisi ma wanda al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu'adhun a'lamul awwalina wal akhirina ma adal anbiya'i wal mursalina wai mu'azu ya fi kowa ilimi a cikin mutanen farko da na ƙarshe in dai ba annabawa da manzanni ba wallahu yubahi bihil mala'ika kuma Allah ma zai yi mala'iku alfari da mu'azu al-imamu zahabi da ya kawo wannan hadisi a cikin tarjama ta shi wannan babban sahabi mu'azu dan jabal sai yake cewa wannan hadisi za a limamu alhakimun ne saburi ya fitar da shi a cikin littafinsa ya ce wa akhrajahu alhakimu fi sahihihi fa akhta hakim ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sahih ya ce fa akhta hakim ya yi kuskure a wajen wannan fitarwa me yasa hakim ya zama ya yi kuskure saboda wannan riwaya ce wadda ana maganin a a matsayin wato riwaya ce ta ta ƙarya ba ma da'ifiya kaɗai ba shi kuma hakim yana yana ainihin wato iddi'a'in cewa littafin shi sahihi ne to kaga bai kamata littafin da ake ake ake tuke sahihanci ba kuma a zo a kawo abin nan watan hadisi wanda yake ma gaba ɗaya ma bai inganta ba a ciki kaga akwai matsala da haka yace وقد أخرجه الحاكم في سيف أخطاء saboda a cikin isnadin sa akwai Ubayd ibn Tamim wanda zahabin a wajen yake cewa wa Ubaydun la yu'raf fala Allahu ta'ala Ubaydu ba a san shi ba ta yu shi ya kera wannan hadisi wallahu alam hadisin dai bai inganta ba Mu'adh bin Jabal a'lamul awwalin wal akhirin wal akhirin ba'da an-nabiyyin wal mursalin wa inna Allaha yubahi bil malaika bai tabbata ba to suna nan da yawa ire-iren waɗannan hadisai da suka zo waɗanda suka zo don falalarsa wanda ba su inganta ba amma akwai abin da ya inganta wanda ya wadatar kamar faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mu'adhu inni uhibbuka kai mu'adhu ni ina kaunarka fala tada anna an taqula dubra kulli salatin nabi ya koya mashi addu'a da dinga Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan ta ishe shi falala da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana goya shi a bayan abun hawansa yana da gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya su da kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi rakiya da kansa ya aika shi kasar Yaman har yake ce mishi idan ka dawo ta yi ka wuce da masa ka wuce ka ga masallaci na da kabari na kamar annabi ya masa bushara da cewa ba zai dawo ya tarar da shi ba wannan da ya ishe shi falala ya ishe shi falala cewa yana daga cikin ashabul aqaba ya je aqaba kamar yadda malamai suka faɗa bayi da koda gemu kwaya ɗaya a jikin haɓarsa yana ɗan shekara 18 ko makamancin haka sannan ya je badar da sauran dukkanin mashahidu babban malami ne daga cikin manyan malaman sahabbai wanda har Umar ɗan Khattabu yana cewa ajabatin nisa'u an yalidna mithla mu'adin mata sun gagara su sake haifan irin mu'adu sai umar yake cewa walaula mu'ad la halaka umar da ba dan mu'azu ba da umar ya halaka da haka waɗannan sai shi fadala ibn mas'ud in yazo zai tarihin sai kan ce inna kana mu'adun ummatan qanitan lillah har dalibai su dinga gyara mai suna tsammanin wai ko aya yake so ya kawo ta kana inna ibrahima ummatan qanitan sai ya sake maimaitawa wato kamar yadda yake fada wata riwaya cewa kunna nushabbihuhu bi khalilir rahman ana kwatanta shi da ainihin annabin Allah Ibrahim wajen wato tsayawar shi akan gaskiya da iliminsa da da kwarewarsa ba an ce akan wancan annabi bane kwatanci akwai kissarsa shahararriya game da bashi da ya masa yawa har ya zama baya fita cikin madina ya kasance mutum ne mai yawan kyauta da taimakon dangi sai ta ya ainihin sare da dukiyarsa ga baki ɗaya har bashi ya mai yawa aka ce har ya zama baya iya fita yana buya saboda masu bashi masu bashi suka takura masa suka kai ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kira shi ya zo ya gwanjin dukiyarsa gaba ɗaya aka mai wa da masu bashi dukiyar ma ta ƙare bai gama biya ba to a sanadi haka dai ya zama bayi da yana yana cikin talauci bayi da abin hannunsa to bayan da annabi alaihi salatu wassalam ya tura shi ya tafi ƙasar Yaman din nan ya je ya karɓo zakka da sauransu da ya dawo sai ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai zo da wasu bayi ya ce waɗannan an bani su ne Umar ya ce mashi in wannan dukiyar ta musulmai ne ka je ka kai wa halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga zai fi maka alheri sai ce ai annabi ya tura ni ne dan in samu wani abu saboda an riga an talauta ni an mini fallasa an mini auction aka je gun sai na bakar sai na bakar ya ce a to ni ba zan iya kwace wani abu a hannunka wanda ka ce naka bane ka bar shi ka riƙe to da ya je gida ya kwanta bacci washe gari sai ya dawo gun Umar yake cewa Umar ina ganin fa abin da ka ce ne shi zan yi don na yi mafarkin na ganni gani ana ja na za a kai ni wuta kai kuma kana ta kokarin rike ni kana so ka kwato ni kana rike riga ta kana so ka kwato ni sai to na fassara wannan mafarkin cewa wannan dukiyar za ta kai ni wuta ne kai kana min wa'azi ban ji ba sai suka sake tafiya gun sayyidina Abubakar khalifa kenan radiyallahu anhu suka ba shi wannan labari sannan sai abubakar ya ce to a ni dai na ban maka ma'ana sai yanzu umar yake cewa to yanzu ya halasta ka cikin da shugaban musulmai ne yanzu ya halasta maka ya baka ne yanzu a madadin shi na shugaban musulmai ba wai kai ne kake ganin ka halasta ka halasta kanka bai da galibin mutane suke halasta kansu dukiyar al'umma dukiyar gwamnati ko dukiyar da aka ba su wakilci ta harkar masallaci ko addini da tunanin su ne malamai ko da tunanin su ne limamai ko su suka karɓo ta ko waye to duk wannan suhutu ne suke ci wannan babban sahabi yayi wannan mafarki kuma ya fassara shi da wannan fassara duka wannan kisa tana cikin tafin siru a alami annubala na limamu al-hafiz shamsuddin az-zahabi rahmatullahi alaihi mu'adh dan jabal ya rasu ne yayi shahada a cikin shahararriyar waƙi'a ta ta'un ta wato annoba ta amawas amawas haka ake karantawa da fatha alal ain da fatha alal mim ko kuma a karanta da kasra alal min da sukuni da kasra alal ayin da sukuni alal min a ce imwas imwas kamar yadda ya kutu alhamawi ya kawo a cikin littafin shi mu'jamu al-buldan akan faɗi sunan garin da da boko da da da, da wato da harfan latin a ce imwas i m w a s wanda gari ne a ƙasar falastinu na daga cikin garuruwan da isra'ila suka dammara shi suka lalata shi gaba daya a sai da ya tashi daga doron kasa a 1967 an ce nisan garin daga baitul maqdis kamar kilomita 30 annoba ta ɗaunin amawas shahararriyar annoba ce wacce aka yi a zamanin sayyidina umar tsakankanin shekara ta 16-17 har zuwa 18 lokacin da ake ta futuhat na na ainihin wato abin nan kasar sham din wanda a dalilin kamar yadda wasu bincike na zamani suka nuna a dalilin yawaitar gawawwaki da aka ta watsawa cikin ruwa aka ta ba a yi musu sutura yadda ya kamata ba shine lalata gaba ɗaya yanayin wanda ya haifar da wannan annoba da sai da aka, aka yi watanni ana mutuwa daga baya amurɗan asu ya yi dabara ta kwashe mutane zuwa kan duwatsu da kuma rarraba su kansu cakuɗe da juna Allah subhanahu ta'ala cikin hikimar sai ya tsaye da wannan annoba bayan ta ci da dama daga cikin Uh, mutane waɗanda suke manya cikin sabbai da munasaba wannan kaga ya dace da abin da ake ciki yanzu na wannan annoba ta coronavirus wanda malamai suka yi ta bayanai akai Allah saka musu da alkhairi wannan annoba ta amawas ta daga cikin abubuwan da ake istishhadi da su akan wannan qadiya wallahu a'lam sa'ad da ya rasu shekarunsa 32 da uku ko da hudu Allah ubangiji ya gafarta masa shine aka ce ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu wanda zai za su dauki wannan ilimi daga kowaɗanne al'umma a cikin kowane generation waɗanda za su wanda za su zama masu ɗauke da wannan ilimin su ne uduluhu mutanen kirkin cikin wannan generation ɗin mutanen kirkin cikin kowane generation to su ne waɗanda za su yi riƙo su ne za su zama masu dakon ilimin nan na sunna haka ya zo a cikin wannan riwaya sai dai a riwaya tana da maganganu da yawa da malamai suka yi a kanta kafin mu je ga magana akan ma'anarta farko yana da kyau a ɗan magana kaɗan akan takhriji da kuma inda za a iya samun wannan riwaya al-imamu wannan riwaya al-imamu tahawi ya fada ta cikin mushkil al-afa haka abdul haqq al-ishbili a littafin sa al-ahkam al-kubra haka abu nu'aymin a cikin littafin ma'rifatu sahaba da al-bazzar a cikin musnadin sa waɗannan sun fitar da shi daga riwayan amru dan as ne radiyallahu anhu abdullahi dan amru dan as al-imamu al-baihaqi ya fitar da shi ta wannan hanya daga ibrahim ibnu abdurrahman al-udhri mursalan wannan ibrahim bar uzari shine aka ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ibnu abi hatim ya fitar a cikin jarhuwar ta'dil da ibnu adi a cikin kamil da bai haƙi din sai kuma ibnu abdul barr namari a cikin at-tamhid sai kuma ibnu wabbah a cikin littafin shi al-bid'u wan nahyu anha haka abubakar al-ajurri a cikin kitabu shari'a da ibn batta a cikin cikin liban al-kubra da wasu su dukkanin su ta hanyar wannan Ibrahim dan Abdurrahman al-Udhri da isnadi wanda yake mursali wanda bayan irsalin kuma a cikin shi akwai mutum mai suna Mu'an bin Rifa'a as-Salami wanda malamai sa da bangaro akan shi al-Imam al-Ala'i a cikin Bughyatul Multamis ya inganta wannan riwaya duba zuwa ga yawan hanyoyinta da shaharata haka Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin mushkatul masabe Allah ya gafarta musu gaba daya kamar yadda na ambata bazzar na da riwaya shi da wani sa ta hanya Abdullahi dan Umar da Abu Huraira sai dai a cikin isnadin su kuma akwai Khalid bin Amr al-Qurashi wanda shi ma akwai mangano a kansa riwaya al-Imam Tahawi ce ta zo mausula daga Abu Darda kamar yadda wasu sama suka ruwaito daga wasu sahabbai shine kamar wannan riwayar ta cikin littafin nan wanda kaga tana ta zo da ambatan sahari wadda ita ce ta ibn al-wazir yamani ya ruwaito ta haka shekul albani kuma ya inganta wannan riwaya sannan akwai kuma wata riwaya daban daga wasu wanda ibn wadda ya kawo ta cewa ibrahim dan abdurrahman din ya ce an sikatin indahu min ashiyakhihi ya ce an fikatin inda humin a shiyahi an na rasu salama fazakarhu to hadisin yana da hanyoyi mabambanta wanda kamar yadda malamai suka ce babu wata hanya ta hadisin da ta kubuta daga wani magana ko abin cewa amma idan aka hada hanyoyin gaba daya suna iya nuni zuwa ga cewa hadisin yana da asali fil jumla wani abu ne da za a iya isti'inasi da shi wajen batu akan nuni zuwa ga cewa malamai a kowane zamani to za su kasance ne daga cikin mutane zaɓaɓɓu waɗanda za su zama zaɓaɓɓu a wannan zamani nasu wallahu ta'ala alam to wannan ta fuskar takhrijin isnadin kenan a takaice kwarai da gaske to sai ta fuskar ma'anar wadda ma'ana ce a fili cewa ko waɗanne mutane yahmilu hadha al-ilma za su ɗauki wannan ilimi min kulli khalafin daga kowane 'yan baya uduluhu mutanen kirkin wannan generation yumfuna anhu yumfuna anhu za su dinga karkaɗe masa tahrif al-ghalina ko jujjuyawa ko canza abu canza magana na masu wuce maka ida rawa wantihal al-mubtalina da karerayin mabarnata wa ta'wil al-jahili da kuma fasara irin ta jahilai da jahilai suke wato da aikin da jahilai za su yi da aikin da mabarnata za su yi da aikin da masu kutse wanda ba su da ta cewa a ilmance akan abin suka shiga ciki to duka malamai na Allah za su yi wannan aikin to wannan yana nuni zuwa ga cewa malamai a kowane zamani za su zama daga cikin mutanen kirkin al'ummarsu sannan yana nuni zuwa ga cewa malamai na hadisi a kowane zamani za su zama za su fuskanci tarjiya daga waɗannan nau'o'in mutane guda uku jahilai maɓarnata da masu canza magana za a yi ta gwagwarmaya da waɗannan ukun a gefe guda da kuma a ɗayan gefen masu gaskiya shi sa aka samu malamin imam bukhari wato malam ahmad ibn sinan yake cewa babu wani ɗan bid'a duk wani ɗan bid'a sai kaga yana da kyama ga malaman hadisi sai kaga yana faɗa da su shi saboda duk wanda ya kirkiro wata bid'a to akan zare ƙaunar hadisi daga zuciyarsa da ƙaunar malaman hadisi za ka rika ga abokan faɗa sun yi musu yawa kowanne maɓarnaci to yana faɗa da su yana neman yadda zai ainihin wato kawo musu matsala ta haka babu wanda yake itikadin malaman hadisi ya rena su ko ya itikadin cewa suna kan bata ko jahilai ne ko wawaye ne ko wanda ba su waye ba to dole kaga yana yin haka kamar yadda ya zo a cikin fatawal hadisiya na ibn hajar al-haythami yake cewa ba mai yin haka fala ya taqidu dalalatahum illa ahmaqu jahilun mubtadi'un za'igun anil haqqi wala yasbuhum illa fasiq haka yace yace babu wanda yake kallon malaman hadisi kallon banza sai wanda yake Uh, wawa jahili dan bid'a karkatacce daga barin gaskiya babu kuma mai zagin su sai fasiki bayan bagi tafsirul jahili abin da ya kamata shine jahili a karantar da shi wata adibul fasiki fasiki a lautar da shi wasu tabatul mubtari dan bid'a shi kuma a sa ya tuba eh haka yake haka ibn hajar al-haythami al-haythami yake fada a cikin littafin shi alfatawa alhadisiya Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi so don haka wannan kenan a takaice game da ma'anar abin nan wannan hadisi wanda ibnu abdul bari da yake cewa wannan kadai ya ishi malamai manqaba sai ka ce ana ana ana sa ran su zama adilai a cikin mutane eh sai ci to amma mas'alar inji ibn abdul inji kamar ibn abdul bari kenan da yake fada yace mas'ala ce sananniya a gun malamai wanda kusan an yi ittifaki akan ta to malam ya ci gaba da cewa qala abu bakr ibn abi dauda haddathana ahmad ibn sinan an rajulin zakarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama في المنام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد بين حلقتين في إهداهما أحمد بن حنبل وفي الأخرى ابن أبي دؤاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن يكفر بها هؤلاء وأشار إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحمد بن حنبل وأصحابه ya sake kawo wata riwaya ya ce kala abubakar ibn abi dawuda daga malam abubakar dan gidan abu dawuda wanda babban malami ne cikin malamai malami ne dan malami sunan shi abdullah ibn sulaiman ibn al-ash'as sulaiman ibn al-ash'as shine abu dawud as-sistani mai littafin as-sunan ɗaya daga cikin ummahatu kutubus sunna akwai ɗansa abubakar ibn abi dawud sunansa abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sajistani an haife shi shekara ta 230 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a shekara ta 316 malami ne daga cikin manyan malamai kafin ya rasu ya makance saboda karatu da dadewa da ya a duniya ya fara karatu da wurwuri kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari babansa ya fita da shi karatu tun bai cika shekara goma ba yana ɗan shekara takwas a shekara ta ɗari biyu da talatin da takwas a watan sha'abana na wannan shekara Allah ya yi rasuwa wa babban malami malam Ishaq ibn Rawiya ibn Rawiya kuma ya faɗa yake cewa ya shi da kanshi wannan yaro ya faɗa yace ya halarci jana'iza ya ga jana'izan isaku dan rawiya kaga lokacin shekarar shi takwas yaro kankani kamar yaro da bai wuce dan shi dan primary 4 ko 3 ba masala wannan ya bashi dama ya riski malamai da yawa waɗanda a al'adance da ba zai riske su ba uban nashi ya fita da shi ya ta yawo da shi ya rubuta littattafai da dama kitabul masahif at-tafsir as-sunan da makamantansu al-imam zahabi yake ba da labari yake cewa kana azizan nafsi mudillan bi nafsihi ya kasance mutum ne mai ji da kansa da ji da ya isa wata rana har sai da abu zur'a ya taba kai karar shi gun mahaifin shi cewa ka gaya wa ɗanka mu ba san shi bane akwai wata kissa da ake bada labari cewa duk da yake isnadin ta mun qat'i ne amma ana bada labarin ta zahabi ya kauta cikin salamin nubala akwai malam ahmad ibn salih al-misri wanda bai ba da karatu ga yara yan ka zo makarantar sa ma baka da gemu korarka zai ce kai yaro ne baka girma ba tukunna to wannan yaro yana da yaro kankani haka shagiri sai aka aka mashi gemu na na ƙarya kamar na yan fim aka sa mashi gemu aka ce ya zo dan ya zo gaba malamin to ana zuwa sai malamin ya gane sai ya ce mu baba kai yanzu mu ni zaka wa wannan yaudara har da wani gemu na ƙarya sai ce wallahi a karma kalla kai hakuri wannan yaro sai dai a nuna mashi gemu yaro ne mai fasaha kaza kaza kaza na yadda ka mai jarabawa in ya cancanta ka bashi hadisi ka bashi aka mai jarabawa ka tara eh lalle ilimin shi ya kai a bashi da aka yi bashi hadisi a ranar amma daga ranar bai ƙara bashi ba saboda ya ji haushin wannan abin nan wato camouflage suka so su mushi sannan ibn abi dawud yana da matsaloli ta fuskar mu'amalantar da ya samu tsakanin shi da mutane yana da abokan gaba cikin malamai da suka yi ta gaba da juna irin gaba da irin ta malamai ta akararu akwai irin su muhammad ibn yahaya ibn manda kenan abbasun al-akhram haka ibn jarur wanda duka waɗannan malamai ne yan uwan shi ne malamai sa'o'insa amma suna da rigima tsakankanin su da yawa haka tsakanin shi da ibn jarir mai tafsiri Allah ya gafarta musu gaba kidiya wannan nan irin rigingimu na malamai kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ba a san ana tona su ana ba da labarinsu domin ba wani abu ne na abin nan na alfahari ba ɗabi'a ce takan ja su wani lokaci sukan samu kansa irin wannan yanayi Allah ubangiji shi kyauta sannan akwai maganganu da wasu suka yi akan shi daga ciki har da mahaifinsa da malamai ba sa itibari da wannan magana har kamar har zabi yake cewa wa amma qawlu abihi fala adri aish zahara la magana da baban shi ya kan shi yake cewa ɗana makaryaci ne ban san menene ya bayyana gare shi ba amma dai abin itibari shine malami ne masani ne littafin shi kitabul masahif na daga cikin tafai masu muhimmanci a cikin ilimi Allah ubangiji ya gafarta masa to shine ya hakaito wannan magana daga Ahmad ibn Sinan ibn Asad ibn Hibban al-Wasiti shine Ahmad ibn Sinan al-Wasiti malamin su Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud babban malami ne cikin malaman hadisi daga cikin malamansa akwai su Ibn Mahdi da Waqi' da makamantansu ya rasu shekara ta 256 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine yake ba da labarin cewa wani ne ya gaya masa cewa shi wani yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yana tsaye tsakan a cikin masallaci baina halqataini tsakankanin wata da'ira guda biyu wato taron ɗalibai da malamin su shine halaka kenan ga wata halaka shi kuma annabi na tsaye a tsakankani ga wanda ya saba zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka dinga gani irin wannan halakat din kowane malami da ɗalibansa kowane malami da ɗalibansa wannan can wannan can to wannan yake ce ma halaka ko kuma irin makarantun mu na allo na da ake yi a kewaye a kura wuta dan a ga haske ko a ji dumi ana karatu wannan ma halaka ce to da ire-iren su kowane aji ma zai ci mishi halaka ko da ba kuri din bane tajawuzan to annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan mafarki aka ganshi yana tsaye fi ihdahuma halaka daya malamin da ke wajen shine Ahmad ibn Hanbal wa fil ukhra daya kuma Ibn Abi Du'at Ahmad ibn Hanbal dai malami ne sananne Imam Ahlus Sunna wal Jamaa Ibn Abi Du'at shine wannan alkali da ake cewa Ahmad ibn Faraj ibn Huzair al-Iyadi Abu Abdullah babban malamin nan na Jahaniya wanda limami ne cikin limaman Jahaniyanci wanda ya kafa aƙidar khalqul qur'an ya kira zuwa gare ta yayi kuma jayayya da malaman sunna akai ya ja musu Ahmad ibn Hanbal fitina iri daban-daban wanda ya mutu shekara ta abin nan shekara ta 240 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne wanda yake yana da ilimi irin nashi da farin jini da kyauta da da sakin hannu da da da ladabi da ilimi mai yawa amma dai wannan muguwar aƙida ta lalata mashi gaba da falalarsa ya mutu ne da ciwo na na kama a ce stroke shanyewar jiki kisa shi tana mai tsayi a cikin tarihi malamai ba sa son sa saboda irin abin da ya Allah ubangiji shi kyauta to wannan mutumi shi yana cikin wata halaka malamar ibn hanbal kuma da wasu dalibai suna cikin wata halaka daban wannan biyu sallallahu alaihi wasallama ya kulu sai ga annabi yana cewa fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan sun kafirce mu sunnata gaskiya da nazo da ita wa ashara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ibn abi du'ad sai annabi nuni zuwa ga ibn abi du'ad idan ya da hannunsa ya ce fa in yakfur biha haula'i sai nuna halakar da ibn abi du'ad yake sai kuma ya ce faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirina sai nuna kuma su ahmad ibn hanbal wa ashara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ahmad ibn hanbal wa ashabi sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya nuni zuwa ga Ahmad ibn Hanbal da shi da mutanansa to wannan na farko yana da kyau mu gane na farko mafarki ne ba hakika bace mafarki baya zama hujja a shari'a ta musulunci sai dai ana isti'nasi da shi domin mafarki yana iya zama gaskiya kamar da annabi yake cewa ɗaya ne bisa arba'in na annabta kuma zala sai ya yi aikin fassara mafarki kuma an fassara ya tabbata akwai a cikin annabawa wanda ya shahara cewa masanin fasarar mafarki ne shine annabi Yusuf alaihi salam wanda yake faɗa cewa rabbi qad alatani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ya fasara mafarkai kala daban-daban har masarakuna kuma ya bada solutions sannan a cikin malamin musulunci tsawon zaman na an samu masana game da fasarar mafarki irin Muhammad ibn Sirin cikin sahabbai sayyidina Abubakar irin su ibn Abbas Umar dan Khattab sayyidatina Aisha an samu malamai da yawa haka masana kuma har yanzu Allah bai gushe ba yana haifar da su yana sanya su a cikin al'umma don su kawo musu solution akan abubuwa sai dai baya zama madogara shi mafarki din sai dai yana zama abin isti'nasi wato isti'nasi shine a dau izina daga gare shi musamman idan wani mutumin kirki ya rayuwar su ana yin mafarkai a ganshi a kan yanayi na kaza wanda yake alamta rahama ko gafara ko tsira to akan yi itibari da wannan zaka ga ana yawan kawo waɗannan ire-iren mafarkai a cikin littattafan tarihi sai ka ji an ce an ga wane kaza wane kaza ya mafarkin sa malami kaza da ya rasu ai mafarkin shi an gan shi da irin siffa kaza da makamantansu to wannan shine ake isti'nasi da shi ba wai ya zama shine asalin madogara ba akwai da haka har malamai ma sukan yi littattafai akwai littattafai na manamat da ake yi wanda ake yin su don bayani akan mafarkai da makamantansu in ban manta ba akwai shaharar littafi na malam muhammad malam abdullahi ibn muhammad al-qurashi abubakar al-qurashi kitabul manamat sunan shi akwai na ibn abid duniya shi ma al-manamat wanda suke ruwaito mafarkai iri daban-daban da makamantansu da bayanai irinsu littattafai ne haka yan juz'ai ƙanana to da haka wannan shi ma a iya wannan bigiran za a saka shi dan isti'nasi dama mun san Ahmad ibn Hanbal shi ke kan gaskiya su ibn Abi Du'ad ba su ne akan gaskiya ba su ne akan bata su ne akan abin da yake ya saba wa sunna su ne akan ta'awili kuma sai aka samu wani bawan Allah ya mafarki mafarkin yana goyon bayan irin wannan to wannan baya ba da dama a ce kamar yadda sufaye suke su mai da mafarki a matsayin wato source na shari'a kamar yadda ake ɗauka alkur'ani da sunna a matsayin wato tushe manazarta inda ake ɗauko hukunce-hukunce na shari'a to ba a mai da mafarki ya zama irin wannan mahallin mu kiyaye jama'a idan za ka ga mutane suna da irin wannan abin nan wato sharɓota ɗin wani zai je ma ya mafarki ba majhuli ne ba san kowaye ba ya zo ya ce ya ga annabi annabi ya ce mai kaza shikenan mutane su zo su yi ta tururuwa yana ta ba su shirme da ƙarya yana ta zamar da su daga kan tafarki madaidaici wannan ba daidai bane insha Allah sam sam ba daidai bane saboda kurewar lokaci ina ganin bari mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a inda mali yake cewa wa qala qala abubakar kad zakara abu muhammadin abdullahi ibn muslim ibn qutayba fi kitabihi المؤلف في تأويل مختلف الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله